الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka musulmi yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya cikakka kuma ta musamman ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala bi kowa bi komai wanda cikin ikon shi da kadarawa shi muka sake samun damar halarta a wannan wuri mai tara albarka domin ci gaba da tafsirin mu na alqur'ani mai girma a cikin wannan fata mai girma wata ramadan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko kai gaskiya sannan kuma ya ba mu iko yin aiki muna marican ashirin ga watan ramadan hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma shi ne daidai da tara ga watan mars watan uku miladiya ta annabi isa tana shekara ta dubu biyu da ashirin da shida har yau muna nan a cikin tafsirin suratul ma'ida kuma muna nan bisa kan ayoyi waɗanda suke magana bisa kan ahlul kitabi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a aya ta 77 inda zamu tashi a yau قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد دلوا ولا تتبعوا أهواء قوم قد دلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناعون عن منكر فعلوه بئس ما كانوا يفعلون الله سبحانه وتعالى يقول كتي يا كيما الله صلى الله عليه وسلم يا أهل الكتاب يا كما لا تغلوا في دينكم غير الحق kakku wuce iyaka kakku wuce gona da iri a cikin addinin ba ba sa kan gaskiya ba wala tattabi'u ahwa qaumin kada kuma ku ɗora bibiyar son zuciyar wasu mutane wanda su wasu mutanen nan falon ballo min qabl hakika sun bace tun da bani wa adallu kaseeran sannan kuma sun batar da mutane da yawa wa dallu an sawa'is sabil sannan kuma sun bace daga madaidaiciya hanya ko kuma daga madaidan hanya anan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam bai kira ahlul kitab ne ya ce masa kada su dora wuce gona da iri a cikin addini saboda dama ɗan wuce gona da iri in muka ɗauki da yahudawa sun wuce gona da iri suka ce uzairu nubnu ba uzairu dan Allah in muka ɗauki kiristoci su ma sun wuce gona da iri da suka ce annabi isa dan maryam dan Allah ne kaga kowanne daga cikinsu akwai irin wuce gona da irin shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mu cikin hadisi ingantacce cewa kan mu wuce iyaka bisa kan haƙƙi shi irin yadda kiristoci suka wuce iyaka akan annabi isa alaihi salam a nan idan ka kalli tafsirin ibn kasir za ka ga yana bayani bisa kan wuce iyaka ɗin ana nufin ka kai wani mutum wata daraja wadda ta wuce haƙe kamar yadda muka ambata can baya yahuda sun yi haka nan kiristoci sun yi haka in ka kakar tafsirin razi za ga yana ce maka wuce iyaka kala biyu akwai wuce gona da iri bisa kan gaskiya mun gane ko akwai wuce gona da iri bisa kan abin da ba gaskiya ba wuce gona da iri bisa kan gaskiya saboda tsaba san abu ne za a ɗauce gona da iri irin yadda idan ka ɗauki da yahudawa da suka ce uzair dan Allah ne kaga wuce gona da iri ne suka yi bisa kan san shi annabi isa shi ma wuce gona da iri ne aka yi bisa kan san shi har aka ce dan Allah ma ne kai ƙarshe ma aka ce ma Allah ma ne ma duka baki kaga nan bisa kan abin da aka umarce su ne menene aka umarce su da shi su girmama annabi ko su girmama dukkan wani mutum wanda yake na kwarai to wajen girmama sai a wuce iya irin yadda malami ba a ce ba kaka girmama malamin ka shehin ka ba a ce kaka girmama shi ba amma ka wuce gona da iri bisa kan shi ka kai shi martaba wadda ma ta wuce ma martaba ta annabi sallallahu alaihi wasallam shine ba su ka ba shi matsayin da ba nashi ba shine ba su irin wannan gudu da wuce gona da irin da za ka samu shi har cikin musulmi ana samun mutane da ke wannan aiki. Mun ba da misalai irin wannan shekaran jiya da kuke gani wasu na ganin sun wuce iyaka wajen haƙƙin shi. Har mutum ya kai ga cewa in kana neman annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam gashi zambi in kana neman ma Allah gashi zambi ne nuna ce shi. Kaga wuce gona da iri. to saboda haka kenan akwai wuce gona da iri bisa kan gaske akwai kuma wuce gona da iri ba bisa kan gaskiya ba shine ka wuce gona da iri wajen karyatar da wani annabi ko kuma wani manzo ko kuma kokarin ka nuna cewa abu ba haka yake ba da gangan kina kaga wannan shine nau'i na biyu to duka wannan nau'ukan guda biyu an same su ga yahudu an same su ga nasara an samu wanda suka wuce gona da iri din wajen gaskiya wajen biyayya an samu kuma wanda suka wuce gona da iri wajen yin zalunci da kokarin sai sun bata dukkan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi alhali kuma sun sani mun gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala tattabi'u ahwa'a qaumin kakku dora bibiyar son zuciyar wasu mutane nan ibnu kasir yace malaman su da ke karkatattu daga cikin malamai wanda su waɗannan malaman nasu ƙalubar domin kabin sun riga sun bace tun gaba batattu ne da sannan banda su sun bace wa abin zuka kiran sannan sun batar da mutane masu yawa sannan wa zallu an sawa isabil sannan kuma sun bace madaidan hanya ba bisa hanyar daidai suke nan arrazi a cikin tafsirin shi da ya zo nan sai ce su wa'annan mutanen da Allah ya ambata nan wanda yake ka a mutan zuciyarsu su fatansu wajen hawa uku ne ka san akwai wanda ke da fata hawa hawa guda akwai mai hawa biyu to su nasu hawa uku ne fatansu na farko hawa na farko shine sun bace a karan kansu sun bace kaga shine da dake nan ko wa adallu kaseeran sanan bayan su sun bace kuma sun fatar da mutane masu yawa sannan bayan sun batar da mutane mutane masu yawa kuma hayya kuma suka ƙara bacewa bayan zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suka ƙin imani da shi aga kuma matsala ko kuwa mu irin wannan mutanen su ne Allah ke yin rihi bisa kan su duk mutumin da zai bacewa sannan kuma yi kokarin batar da wasu mutane ya sha su dole sai an tai wajen batar to ƙarshe ba duka Allah ke arzuta su da yin ba wa'annan masu irin aikata wannan abin cikin kafirai da mushrikai na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu irin wannan yanzu idan ka dauki irin su Abu Jahal irin su Abu Lahab kariba irin da Abu Lahab yake biya annabi sallallahu alaihi wasallam cikin kasuwa annabi yana kokarin ya jawo hankalin mutane yan kasuwa ruwa ruwa yana biye su yana kiransu zuwa ga addinin musulunci sai ya wuce sai Abu Lahab ya biyo baya ya ɗauke musu wancan wanda ya muku wa'azi yanzu ɗan uwan mu ni ɗan uwan baban shi saboda haka huwa sabiqun karkatacce da ya bar addinin kakannin shi da kwayan shi karkatun shi ka riba irin wannan abin da Allah kai ka bace kuma ka sa wani ya bace to ƙarshe ya tuba in ka ɗauki Abuja shi ma haka da ni ya bace sannan kuma ya batar da wasu Allah ke wa za ta tabi wa ahwa a muda wajen ahwa ahwa jamhuri na hawa son zuciya son zuciya abdullahi bin abbas yake cewa duk inda kaga an ce alhawa to ana nufin mugun son zuciya son zuciya wanda ba na alheri mun gane ko wanda ba na alheri da ka ga hawa ko kuma ya hawa to yana son wani abu ne wanda ba alheri ba ne mun gane ko Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ci gaba da cewa lu'ina alladhina kafaru min bani isra'il لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل Allah an ci wa'anda suka kafarta daga cikin bani Isra'il. Ala lisani Dawud akan harshen annabi Dawud wa Isa ibn Maryam da Isa dan Maryam. me yasa aka la'ance su Allah ce zalika bima asaw wa kanu ya'tadun an batar an la'ance su din ne saboda saba wanda suka yi da kuma irin ketar iyaka da suka yi suna yi nan malaman tafsiri suka ce me ake nihi da an la'ance su akan harshen annabi Dawud da annabi Isa alaihi salam in ka karanta ibn kasir za ka ganin ya ce maka an la'ance su ne a cikin altaura a cikin injila a cikin zabura kenan cikin littafin annabi dawud alaihi salam Allah an ci wa'anda suka aikata aiki irin nasu sannan kuma a cikin littafin annabi isa alaihi salam Allah an ci wa'anda suka aikata aiki irin nasu mummunan aiki daga ciki kenan la'anta ta zo a cikin littattafan wa'annan annabawa guda biyu ake cikin littafin annabi dawud wanda shine zabur akwai la'anta ta masu aikata mummuna aiki irin nasu haka kuma a cikin littafin annabi isa injila kuma akwai wani la'anta mun gane ko amma idan ka karanta sauran tafsirai za ka ganin malamai suna cewa Allah an ce su kenan wa'anda suka kafirta dinnan daga cikin su Allah an ce su ala lisani Dawud akan halishin annabi Dawud anan sai aka ce ashabu sabta ake wa'annan wa'anda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin su yace wa laqad alimtum alladhina aqadaw minkum bis-sabt fa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in an ce musu dole kawo kiyi a kowace rana banda rana asabar ko to duk karshe da suka yi ya Allah ya musu me da sai ya qiradatan khasi'in burai Allah ya musu burwai kaskantattu kuma to sai aka ce wa'annan wa'anda Allah ya maida ku wannan kaskanta to zamanin Annabi Dawud alaihi salam mun gane ko kuma sannan la'anta su ta zo ga bakin Annabi Dawud alaihi salam su kuma wa'anda aka la'anta akan halshen Annabi Isa su ne ashabul ma'ida ma'abuta wannan tabul amaji wanda suka ce sai an sanko musu da shi daga sama su ci abincin don su gaskata annabi isa wanda za mu gane shi ƙarshen wannan sura tana sai dai mutum mun shi an sauka musu da ma'ida din amma ƙarshe suka kangare ko to su ma sai aka saukar da la'ana akan harshen annabi isa Allah subhanahu wata'ala ya ce me yasa aka la'ance su zalika bima asaw saboda saba wanda suka yi wa kanu ya'tadu da kuma kasancewar da suka yi suna ƙetar iyaka kaga ƙarshen wannan ayi yana nuna maka fassara can da muka yi wani malaman tafsirin can suka yi kaga wa laqad alimtum wa laqad alimtum alladhina na'tadaw minkum bisabbi aka ce ko to kaga wa kanu ya'tadun ya'tadun ta zo tana koya ma wannan baya mun gane ko asau kuma su wa'ancan na Allah Isa ai saba ce suka yi kiran kaga kowanne daga cikin su ga yanan yazo da nashi wannan kirna maka cewa wannan fassara lalle tana da mahalli a cikin wannan saboda haka wa'annan wa'anda suka kafirta daga cikin bani Isra'il kun ga cewa aka yi min bani Isra'il daga cikin bani Isra'il ba wai dukkan su baki me yasa saboda Allah subhanahu wata'ala bai rihi mutane duka baki da la'ana ana samun wasu mutane wa'anda suke ɗaiɗaya ko wa'anda suke da kirki shi yasa na ce muku annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga mutum ya buɗe baki ya ce duka mutanen gari sun lalace ko sun halaka duk wanda ya ce haka nan to shi ya nisa hallaka a wata ruwaya ko kuma a wata fassara huwa a hallaka shi ya hallaka su amma Allah ya hallaka su saboda sai an samu na kwarai duk irin yadda duk irin yadda kake ganin mutane sun lalace da wahala a ce wai an same su duka shikenan babu wani kwarai ko guda ko da cikin zuciya shi ka ba a cikin mutanen fir'auna sai da aka samu na kirki duk mutanen fir'auna sai da aka samu na kirki وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى دن وقال رجل مؤمن نك سنتبا رجل من أقصى المدينة eh shi ma wancan an same shi min aksar madina cikin kisa annabi Musa ko to wanga wa qala rajulun mu'min sai wani mutum mai imani min ali fir'aun daga cikin ali fir'aun iyalan gidan fir'aun shi cikin iyalan gidan fir'aun kenan in dai har a samu mutum na kirki mai imani cikin yan gidan sa fir'aun kenan ko a same su abin da zai hana ka dora yin gama gari ka ga mai kowa ka kasancewa ka kai baka san abin da ke cikin zukatan mutane wani boye imanin shi ne kamar yadda Allah ya ambaci wannan bawan Allah da cewa yaktumu imana yana boye imanin shi kuma Allah ya ki gai kowa ne shi yadda ya boye imanin shi haka Allah ya boye sunan shi a cikin alƙur'ani tsakanin shi da Allah ya shi yasa malamai masu hikima suke cewa ba dole sai duniya ta san kana aikata alheri kake zama mutumin kirki akwai alherin da Allah kaɗai ya sani tsakanin ka da shi akwai sirrin da ke da tsakanin ka da Allah ne kawai akwai wani mai abiya ta yake ta halaka sirrun inda Allah shin kana da wani sirri wajen Allah akwai wani modifa tsakanin ka da Allah wanda da kai da shi ne ko kuka san shi ko ko mori fasa dan sallar ka ne kan mata ka ta buɗa ta ga abin da take shin kana da wani mori fasa wani sirri tsakaninka da Allah ne ko kuka san shi na alheri to duk mutumin da ka ji an ce Allah ya yarda shi Allah ya so shi Allah ya mishi kaza dan aljanna ne dan kaza ne ka je yabo mai girma to akwai wani sirri tsakanin shi da Allah kuma wallahi duk lokacin da aka bata wannan mutumin da rai ya tuna ma Allah wannan sirrin ya tawassali da wannan abin da yake wallahi sai Allah ya karba shi kai hankali da hawan mutane wallahi baka san bakin wani ba wallahi baka san wani matsayin shi wajen Allah kai hankali da takulan mutane duk wanda ke takulan mutane wata rana in ya takulo wani ya kwal wallahi wata rana in ya takulo wani ba zai fana kana ganin farayi za a ganin su zo su fada gidan wani mutum mutumin kirki ya roƙi Allah a kansa a ran nan asirin su tsaya tonu a ran nan ba a kwana nan da kusan shekara hudu ko biyar da suka wuce baya Ahmad Suleiman wannan mai kira a nan kan kuna sanar lokacin da yankin naku zai kama shi ƙarshen al'amari kayan su sake shi sai da suka yi faɗa tsakanin junansu wasu suka kashe wasu ƙarshe kuma asirin su ya tubu duk kafinsa sake shi yake cewa sai da ya sauke alkur'ani so bakwai yana tare da su yana roƙon Allah Allah ya karɓa ko bai karɓa to wallahi kai hankali ba faɗa da malam ya ja hausa kusan saura aiko to haka nan wallahi aiko mutunan ya ma kalle ka ya shi kada ya isa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yake Allah subhanahu wa ta'ala yake cikin hadisi ya kursi man adali waliyan faqad adantuhu bil haqq duk wanda ya bayyana kiyayya da waliyina to na buga kujen yaki da shi ka buga kujen yaki tsakaninka da Allah a ga wane ne za a fara kaiwa ka ai ba masu yaki da zancen ba ko so na ka a hankali to ba nan bayan Allah da aka ce akan halshen annabi Dawud da harshen annabi isa an tsine musu albarka kai kana gana akwai wanda za su fi shari'a Allah kiyaye to kuma menene aikin da suka kasance suna aikatawa wanda ya ja musu wannan la'ana kuma banda sabawa banda ƙetare iyaka Allah sai ce kanu la yatana kanu la yatana hauna an munkarin fa'alu bisa ma kanu ya fa'alu kanu sun kasance la yatana hauna ba su hana junansu an munkarin daga wani abin ki fa'alu wanda suka aikata da bisa ma kanu ya fa'alu tir da abin da suka ci suna aikata su babbar ɗabi'a su mugunya ita ce ba su hana juna aikata mummunan aiki dan ne suka saba ma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kuntum khayra ummatin ne kun kasance mahihi ce al'umma ko kuma mahi alherin al'umma ukhrijat lin nasi wanda aka hitar dan mutane menene yasa kuka kasance kuna da wannan khairiyya ta'muruna bil ma'ruf kuna yin umarni da abin da shari'a ta ce da kyakkyawa wa tanhauna 'anil munkar kuna hani daga mummunan aiki wa tu'minuna billahi sannan kuma kuna imani da Allah da kana khairan lakum da a ce ahlul kitab sun yi imani kuma sun aikata irin abin da kuka aikata to da ya kasance khairan lahum alheri gare su to tsaya ka ce su abin da suke yi kanu la yatanahuna an munkarin fa'al ba su hana juna daga dukkan wani mummunan aiki wanda suka sana ibn kasir zan ya yi jerin kwana da sai masu yawa wasu ya ce sun inganta wasu ya ce ba su inganta ba amma conclusion shine mutanen bani isra'ila sun kasance malamai daga cikinsu in suka hana mutane game gara aikata wani abu a yau suka ƙi barin wannan abu gobe in suka ga sun ƙara aikata ba su ce musu komi saboda mi saboda sun cuɗanyi da su sun ci abinci tare da su sun sha abin sha tare da su sun zauna cikin kasuwanni tare da su sun yi dukkan aika tare da su wata ruwaya ta nuna cewa sun ba ta sun ba su abinci sun ci sun ba su abin sha sun sha daman kana son ka rihin malami baki to ka ka lasa mishi da ka lasa mishi magana ta kare in dai har ba na Allah ba to su da wannan Allah ne ai ba na Allah ba su to duka ruwayan sun nuna cewa sun zama tare da sauran amman mutane sun zauna da su a cikin kasuwanni sun ci abincin tare da su sun sha abin sha tare da su to tunda na hane ka daga abin nan yau na ce maka riba haramun ce gobe ka ce ka ciyo riba ka dawo ka yan min na ƙara ce maka haramun ce ba na ƙara ce maka kaga shikenan to haka sai kasance suna aikata zama tare da mutanen banza shi yasa su ma suka lalace suka bi musu shi sa Allah ce kanu la yatanahuna an munkarin fa'al nan ibnu kasir ya kara kawo wata magana ta cewa Allah subhanahu wata'ala bai kama keɓantattun mutane da laifin wawaye daga cikinsu Allah bai azaba ga waɗanda suke keɓantattu kenan mutanen kwarai masu da'awa masu kira da abin da ama suka aikata amma su me ya kawo irin haka nan ta faɗa gare su saboda sun garwaye sun cakuɗe da su ba su hana su aikata abin da suke aikata ba ga al'ada ta Allah subhanahu wa ta'ala in mutanen gari suka lalace mutanen kirki suka ta kiran su suka ta kiran su annabawa daga cikin suka ta kiran su da mutanen kirkin da ke tare da su in Allah ya tashi halaka wa'annan mutanen su annabawan hidda su Allah subhanahu wa ta'ala ke tsirta da su mun ga haka nan ga annabi Lut ko mun ga haka nan ga annabi Shu'aib mun ga haka nan ga annabi Salih mun ga haka nan ga annabi Nuh alaihi salam abin da ba su shine kuma rai mu azan kwata to ita al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam dole sai ka samu masu azan har ma su yawa ka ta ganin cewa malamai ma sun yawa ma cikin gari amina tudun sun yawa ma ko to alheri ko ba komi in dai har wani malami da yace da Allah ku bar yin kaza ya gano da yin wasu daga cikin ku yace a bar yin kaza ya tsirtar da ku ya tsirtar da ku saboda ba a son ku kasance kamar Yahudawa duka kuri ne ku koma da ku da wanda ba ku san kun ba duka dai duka alalace ba a san haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce labisa lamu din ga lamu kasamce Allah na rantsuwa ya ce tir da abin da suka ce suna aikatawa ma ka zo faɗu na abin da suke aikatawa Allah ce tara kasiran minhum ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون Allah ce tara kafiran minhum zaka ga diyawa daga cikin su yatawallawun alladhina kafaru suna kunta wa'anda suka kafirta sabar masu imani tur da abinda kawunan suka gabatar musu an sahib Allahu alaihim Allah ya yi fushi a kansa saboda haka nan wafil azabihum khalidun kuma cikin azaba za su kasance a masu dabo wannan tana ɗaya daga cikin miyagun ɗabi'unsu musamman wanda suka riski zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam tara kafiran minhum yatawallawna alladhina kafaru za ga da yawa daga cikin suna jibintar wanda suka kafara suna neman su yi haɗin gwiwa da su don su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce labi sama qaddamat lahum anfusuhum dan anfusuhum tirda abinda kawunan suka gabatar musu nan ibn kasir ya kawo irin su ka'ab bin al-ashraf wanda kullum ƙaunarsa da soyayyarsa tana karkata ne zuwa ga mushrikai kafirai wai shi ga annabin da ya tabbatar da cewa ya gan shi a cikin littafin shi amma sai ya karkata ya koma zuwa ga mushriki kafiri wanda ya tabbatar da cewa kafiri to haka suke ko a yanzu in ka kalla ka diba da kyau za ga soyayya ahlul kitabi ta yi karkata zuwa ga mutanen da suke ba mutanen alqur'ani ba ba wanda suke da addini sai kisan irin wannan da su yi unwani da su don su yaƙi musulmi har yau suna da irin wannan dalili Allah ce tir da abin da suka gabatar mu kawunan su saboda haka nan Allah ya yi hushi a kansu kuma sannan a cikin azaba za su dafa Ashe sai Allah subhanahu wa ta'ala ce walau kanu yu'minu ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون Allah ce walau kanu yu'minuna billahi da wa'annan mutanen sun kasance sun yi imani da Allah wa bin nabi kuma sun yi imani da annabinsu annabinsu annabi Musa alaihi salam wa ma unzila ilaihim da abinda aka saukar zuwa gare su ilaihi da abinda aka saukar zuwa gare shi mattakhazuhum awliya da basirike su masoya walakin na kafiran minhum fasiqun sai dai da yawa da cikin su fasikai ne mutanen banza to saboda kanan sun yi haka nan ka su baka mamaki kenan karkata zuwa ga kafiri kabar musulmi yana nuna cewa baka yi cikakken imani da Allah ba kuma da annabin da Allah ya su ba abin da ya banka su su dai in dai har su samu duniya kula ya zai shi yasa nan gaba Allah subhanahu wa ta'ala zai ba mu labarin irin adawar da suke yi ma wanda suka yi imani cewa da musulmi duk abin da nake ganin Yahuda suna yi yanzu akan musulmi ga kai mamaki shi yasa na jin wannan ayoyin da muke karanta kamar dai sun yi daidai da wannan zamanin da muke ciki لتجدن الله يجي لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم كسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون
الله سبحانه وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا yace za ka samu waɗanda suka yi kowa tsananta adawa ga musulmi waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam su ne yahudawa da mushrikai adalcin Allah ne na wurin kinno duk ire da kagan mutane bakake guda biyu akwai wanda ya fari ko yayi ko cikin baki irin akwai baki baki haka nan ne ko to ga bayahudi ga kirista wani to shi ne Allah ce tabbas sai ka samu wanda ya kowa daga cikin mutane adawa ga waɗanda suke musulmi su ne wa'anda suke Yahudawa da wa'anda suke mushrik. Kenan ka ce a cikin mutanen duniya wanda ya kowa adawa da musulmi shi ne bai Yahude da wanda yake mushriki. To waye sauki sauki sai ce wala tajidanna aqrabahum mawaddata lil ladina amanu alladhina qalu illa inna nasara kuma zaka samu wa'anda suka yi kusa da kaunar wa'anda suka yi imani suka ba annabi sallallahu alaihi wasallam wa'anda suka ce su su ne kiristoci me yasa kiristoci suka samu wannan yaban gari ba nan yaban su ne Allah yake shi ke dalika wannan ya kasance bi anna minhum qassisina saboda cikin su akwai qassisi qassisina ana nufin malamai da masu hutuba daga cikin su malamai masu wa'azi ba kowane malami mai wa'azi yake hutuba mun gane ko to mafi yawa qassis yana yin Assis yana yin ba akwai mataki wanda mutum yake kaiwa wanda ake ce mashi al-qus ko aka ce qus wani mataki ne na malanta a cikin addinin kiristoci haka ibn kasir ya fassara da sisi wa ruhbanan da masu ibada akwai malamai wanda su kawai su masu ibada ne akwai mutanen da su masu ibada ne kawai sun ba da rayuwarsu baki ɗai don ibada ga Allah subhanahu wa mutum ya kaurace ya kama daji can ba aikin da yake sai bauta Allah har ya mutu cikin wannan Allah subhanahu wa ta'ala ce wa annahum la yastakbiru kuma dan lalle su ba su yi girman kai dan kaga wani yabo ne aka yi su akan in muka kalli wannan ayar da kyau za mu ganin cewa shi dai bai yahudi tsakanin shi da musulmi hayaka saboda haka in ka gane shi tare da musulmi ana soyayya ko dai musulmin ne ya koma shi ko kuma shi ne ya koma musulmi kun gane ɗayan biyu ne sai an samu guda in ka ga alaƙa ta ya ƙarfi ko to sai ka samu haka ko dai shi ne ya koma shi ko kuma shi ya koma shi mai saukin adawa cikin shi ne aka ce kirista yana da saukin adawa saboda cikinsa akwai wa'anda ba duniya suke so yasa nan malaman tafsiri da suka zo sai suka ce abin da yasa aka ce su wa'annan sun yi tsananin adawa da mu saboda su duniya suke akwai wani hadisi wanda bai inganta ba kuma la asla da kuma wanda yake cewa hubbu duniya ra'su kullu khabi'a ra'su kullu khabi'a san duniya shine kan gaba a cikin dukkan laifuka shine ke sa ka aikata dukkan wani da ke duniya yau bai hudu ba abin da ba zai iya aikata a cikin wannan duniya yanzu wannan yaki da ake tsakanin Iran da da Isra'ila da Amurka Amurka ta goya ma Isra'ila baya ana amma tsakanin jiya da shekaran jiya an samu sa'in tsakanin Amurka da Isra'ila saboda abu guda Isra'ila ta babbake wurin ajiyar man fetur na Iran ta harba makami, wuta har busa titi, busa titi za ka ganin wuta ga tanan tanan. Shi ne sun ‘yan Amurka suka ce to wace riba ke da ku cikin ruwana, ku she babban a wurin da ake ajiyar mai. kamar ce su ne da fudin nan kana ga tankuna mai mai da ke da kwai na ajiyar man fetur a ce waka jiwa mata man to wace riba ka samu suka ce mu da muka ce za mu kama yan iran canji na alheri cikin zai mu kowa muna irin wannan aikin yanzu wace riba aka samu cikin wannan ka ga mu riba to shi yasa duk wanda ya ce zai biye musu wallahi sai sun kai shi mahallaka yanzu Donald Trump ɗin da ya biye musu sai sun hallaka shi hallaka shi za su yi ƙarshen al'amari dama manda guda ce za a yi nan gaba kuma yan shekaru ne suke saura da ka kama musu in ka ba su yatsa to za su rike wayan hannu in ka ba su wayan hannu za su rike gwiwa hannu in ka ba su gwiwa hannu za su rike hannun duka in ka ba su hannun za su rike ka duka baki su haka nan suke yan wuce gona da iri wace riba ke da kwai wajen a ɗora tiba abubuwan da 'yan ƙasa suke unwani da su akwai matatan ruwansu inda ake tace ruwa saboda su 'yan iran musamman tahran kafital ɗin inda take suna ma kokarin su ta da kafitatan daga nan saboda karancin ruwa da ke da yanzu wajen ruwan shan inda ake tace ruwan shan nan ma suka shawa musu ba ka dibi ka wannan bakin ciki to menene kake yi kenan wai ala dole sai yan kasar so ake su yi zanga zanga in suka je matsi ba mai ba ruwan sha kenan za su yi matsi su yi zanga zanga su amshi mulki wai ala dole sai an amshi mulki kati ba don Allah kare hali irin da bai mutu ala dole wasu sun amshi mulki ga ga ga ga wa'annan malamai gaba da gaba za ka jin wani ya hito ya ce maka shi wallahi ya iya haƙuri da kowa iran amma ba zai iya haƙuri ya ɗora ganin wa'annan malaman masarar wannan shi ba zai iya haƙuri ganin su bai iya faɗa diplomasiya da su kowane irin tsari iran take taya masa kan shi ƙasashen duniya su ma sana da ire-iren irin wannan tsari in ka sai indiya saniya ma ake bauta in saniya ta zo bisa hanya ta yi tsaye allan ku ne ya zo ya tsaye bisa hanya sai dai kowa na mutunci su tsaya har ubangiji maɗaukakin sarki ya wuce saniya za ta zawa tana ƙoƙarin ta yi bayan gari da ta burtso bisa fuska da hancin wani yana neman albarka duk wannan mutanen ba ku kalle su kadiba ka gani in aka kama kan lahin kayan ka saniya irin shanun da muke yanka yana lokacin sallar abin layya da an kama ka kana da lahin kayan yanka saniya to kayan ka ubangi duk inda ka ga saniya wai ran waliyan Allah ne a cikin ta wai idan mutum ya mutu wai in Allah na son ya ji kanshi wai sai sa ran shi a cikin saniya kashi abin da ya sa da kakiya kenan kashin saniya kashin waliyin Allah ne duka gada mai jikin ka hitsarin saniya hitsarin waliyin Allah ne wai kare wai in mutum ya mutu in ba mutumin kirki bane sai Allah ya sa ya halitta kare sai ya sa ran shi to da kaga kare ran makiyan Allah ne shi yasa ko ga film din sa kana ganin kare ba ka ana wasa da kare in dai ba dai daga baya ba suka gyaru ko kuma film din da ake na yankin musulmi amma ba ganin kare kare makiyan Allah ne wajen su to duka wa'annan mutanen suna nan ba ku ce musu komi ba sai wa'annan wadon mutum ya sa rawani wani rawani shaushe shi kai ba yahudi ba ƙara shi da kai ba ma demokaradiyyar da ake yi a cikin iran ba a yanta a cikin china ba a yanta a cikin rasha saboda a rasha parti guda ne ke ɗaukar dan ba ɗaya ta ɗaya ne ke da farti biyu kake gani su babu zan a ce kana da farti da in ka yi farti da biyu nan ka kwana lahira ba kan mu ne wannan da muke da farti politik za a samu wajen kusan guda ɗari da hamsin wai kowa ma so yake ya zama shugaban kasa katifa da ana gara lalace farti ya kuma kamar oyan shi amma katifa girman amurka manya manyan fartuka guda biyu ne kawai ke in ba kana kana ba dole kasa ta yadda ya kamata ku kullun shiddan alina cikin cikin kasuwancin siyasa ku kullun ka kalli Najeriya za ka kullun cikin siyasa ake shekara hudun nan tun daga farkon mulkin tsan har karshen shi kuna cikin siyasa wanga shi gidan radio ya zagi wanga shi ya warware wanga shi ya wata magana wanga shi ya warware malamai suna ciki wannan malaman coci su ma suna ciki na musulunci suna ciki sarakai suna ciki kowa ma dan siyasa ya za a kasa ta gaba saka yana da wahala duk lokacin da aka rarraba ku kuka rarrabu a cikin kowane al'amari ba cikin addini kaɗai ba a cikin al'amarin duniya in kuka rarrabu to la kun kare sai ba da kuka samu wannan rarrabuwa da an samu wani daga cikin ku aka ba shi kuɗi shikenan to da manya bane ke kara ba ba san abin duniya ba to kuma mene ne kuke in kuka rasa kun dai aka samu wani da cikin kuma magana tsakani yanzu ka diba bayan Allah nan kokarin ake ala dole sai an karwa kasa fikirar da Amurka ta zo da ita na farko in ta kashe wannan tsohon to kamar yadda ta dauke Maduro ne na Venezuela yanzu mulkin zai koma kenan kamar an yi kudeta sai a sabon shugabanni suka kashe shi ba abin da aka yanzu ka diba ƙasar nan da mutum miliyan goma ya tara da ka'ida amurka ba ta kawo maka hari sai in ta tabbatar da cewa ta samu su ɗan ƙasa ɗan ƙasa halastattu wanda ke da koyarwa wanda suke adawa da kai wanda idan aka gama da kai za a ɗauko su a zuwa ada su kuma suna da magoyan baya a cikin garin su iri yadda aka masadam iri yadda aka yi ma kadafi iri yadda aka yi ma yan taliban yan taliban ba a samu nasara kan sa a cikin afghanistan ba sai da aka haɗa kai da yan northern alliance northern alliance su burhanuddin rabbani ne wanda su yan taliban din su suka yi musu shi mulki suka amsha mulki suka tsaya suna kallo suna jira yanzu da amurka ta zo ta yaƙi yan taliban sai ta ba su makamai ta ce ko yaƙe su suka ida yaƙa su suka kore su kenan daga ciki ita tana hari daga sama su kuma wa'anga 'yan ƙasar suna hari daga ƙasa haka aka samu aka kama da su saddam hussein kamar shi dan sunna ne yanzu aka ba 'yan shi'ar da ke da kwai makamai a cikin garin su ma suka gama da shi amurka na yi daga sama su kuma suna yi saboda iraki kashi talatin cikin ɗari ne ke ahada su kashi saba'in cikin ɗari 'yan shi'a kaga an samu mashiga nan ko in ka ɗauki kadafi shi ma neto tana bugun shi daga sama aka samu wasu 'yan ƙasar 'yan bangazi su ma suka ɗauki makamai aka miƙa masu makamai suka zo suka yi suka gama da shi to ita iran an kasa samun iro annan mutane daga ciki an kasa samun su yanzu ɗan sarki sha wanda aka yi mishi juyin mulki aka yi mishi aka yi juyin shi hali aka kori ubansu daga mulki ɗan shi yana da ran shi yana yana birtaniya cewa ke yana jin bakin cikin rayukan Amerika da aka kashe a cikin wannan yaƙi na Iran da Isra'ila. Haka yake gani. Kullum sai ya declaration. Amma Donald Trump cewa shi bai ga alamun cewa akwai alheri cikin shi bai ganin cewa akwai alheri shi bai alaƙa da shi. Kullum hido kan shi yake. Me yasa saboda sun tabbatar da cikin ƙasa bai da goyon baya ko guda. yanzu me suka diba sai suka diba wasu mutane wa'anda ke da kwana kace musu kurdawa su wannan kurdawa ce wanda ba laraba bane ba ba yan turkiya bane ba ba yan farisa bane ba su dai kabila ce mai zaman kanta akwai su cikin syria akwai su cikin wannan iraki akwai su cikin wani yanki na iran akwai su cikin yanki na turkiya kamar kamata ya ce an musu kasarsu to magangamin wa'annan ƙasashen ke da kansu to duk lokacin da za a gama da wata ƙasa to sai tura suka bar su a matsayin wa'anda za su iya ba su makamai su iya tahiya su taimaka masu a yi wannan yaƙi sun taimaka wajen kada Saddam Hussein sun taimaka wajen kada Bashar al-Assad na Syria har yau suna nan a cikin Turkiya suna da kungiyar su da ake ce mata PKK to yanzu annan Kurdawan da yake babu su a cikin Iran ina suka samu mafaka suna can an musu wata 'yan ƙasa su kware kwarya bayan an samu nasara akan Iraki a cikin Iraki an musu Kurdistan ƙasar su ce ta can wurin amma ba a ba su incin kai ɗari bisa ɗari ba sai kasance aka yi wani kamar sistem ne aka yi wanda yake confedera su suna cin gashin kan suna da shugaban ƙasar suna da komi da komi nasu to yanzu sai Amurka take tsammanin cewa wai ta tafi can Iraki ta ba su makamai wai ta tsallako su mata yaƙi a cikin Iraki kalifa hauka duk masu bincike nasu sun tabbatar da cewa wa'annan ƙur'an ba su kai komi da wannan saboda sai bango ya tsage to karangaren nan mai bangon da bai tsage karangaren nan ko kada ya kunku ba zai shiga to irin wannan haɗin kan shi ne yau kuke bukata ga ahadu sunna kasashen mu na sunna su kasance tsintsiya maɗaurin ki guda amma mun kasa Amurka na zawa tana yi maka wata huɗuba ta shedan kawai sai karɓa ka ce to ga wuri nan ku zama daga nan inda ka ba su daga nan za su kuma su yaƙi makwabcin ka ce eh yayi kyau yayi daidai ai mutum manzo ne suna ba shine muka saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya ce mahiya kusa da mu daga cikin su su da wanda suka ce su kiristoci ne Allah ya ce ka lokaci ya tafi ko ذلك بأنهم منهم كونا برشم إلى شعبه إن شاء الله وقصوا شيء ما سيوانا وبرشا كم
ko tambaya ku jami tambaya ta farko da larabci ne rubuta ce assalamu alaikum hal ya juju aqdin niyya a salatul farida أو نافل عند الوجوء أو عند أزمة إلى الصلاة
garawa ga sun ishe mu gurin da cewa ya halatta mutum ya kulla niyya ina ne ya kamata a ce mutum ya kulla niyya wajen yin alwala ta yin sallah ko ko wajen yin sallah wajen yin sallah ne ita wajen yin alwala ai akwai niyya alwala to ina za ka kai ta ai ba inda za ka kai niyya alwala nan ko kina abin da ake so ita alwala tana niyyata kuma farilla ce sannan kuma in ka zo wajen yin sallah ita ma da niyyata kuma ita ma farilla ce an gane ko?
sai tambaya ta biyu ce ma asalin sunan rawatib annawafila ma salawatil mafruda nan bara'aitu ne kuka ba alaika kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ta fa'alu hunna jaharan awsara to dukkan su yawan sunan rawatib yake zanci menene asalin su a bayyana yake su ko ko asalanta ake sunan rawatib sune wa'annan rakawoyi guda goma sha biyu na nafila wanda ake yi a cikin ne wanda nafila ne ba farilla ba kuma hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man salla isnatai asharata raka'atan fi yawmihi wa laylatihi duk mutumin da ya sallaci raka'a goma sha biyu a cikin yinin da daren shi ina gaba da zamu ran kuma ita aljanna ne ko Allah zai gina mishi gina a cikin aljanna raka'a biyu kayan sallar fijir in ka zo sai raka'a biyu kayan sallar asar ba ka raka'a biyu bayan sallar azhar ba ka raka'a biyu bayan kayan sallar asar har zuwa dai karshe shi ne ce menene asalin su asartawa ake yi da karatu cikin su ko ku bayyana asarta ake yi a karatu da in ka kalla suna karewa ne daga sallar magarba kuma wannan rakawoyin guda biyu da ake yi na bayan sallar magarba daga asar ce ne ake yin su ba daga bayyana ba mun gane ko haka rakata alfajir da ake su ma a asarce ne ake yin su ba a bayyana su sallolin dare su ne ake yi a bayyana irin su shafa'i da wuce su a bayyana ake su irin su kiyama ne su a bayyana ake su irin su salatu tarawih duka a bayyana ake mun gane ko na taɓa ganin wani malami da ya yi wata magana bisa kan wani ne sirrin da ya sa a cikin yini salolin yini sai aka ce a ɗora yansa a asirce salolin dare su kuma sai aka ce a ɗora yansa a bayyane wai mene ne sirrin sa sai ke cewa yana daga cikin sirrin da ya kawo wannan a yini da aka ce a asirce saboda ido na ganin ido kana ya tsinkaya mutum ga ya ce yana sallah haka ne ko ba haka ne kana musa mutum ka in ka wuce ka ga ana sallah kana ya tsaya idan saboda ana gani mai amma a dare da aka ce a ɗora yanzu a bayyane don saboda ba a gani ne yana wannan bayyana a isa tabbatar maka cewa akwai mutum wannan wurin kuma yana nan yana yin sallah a cikin wurin to hikimomi suna da yawa na Allah subhanahu wa ta'ala wasu mun san su wasu ba mu san su ba komai bane ba za ka ce sai ka san hikima shi sannan za ka yi aiki amma in hikima kuma ta bayyana ana ambata ta wannan shi ne shi kenan to nan za mu sa abin da makaranta daidai ana kula da shi don da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
na ce na wani taba mutum ji da ko kuna ga kai eh ina nan sai kuma ka ya musa mana tore shi ba wannan ba na da shi
kai ka haku kawai ba
a'a Hallelujah.